وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يعني أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل هذه حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاء تقوز قوات رمضان hijirar manzon tsira annabi muhammad alayhi salatu wasalam daga birnin maka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara tsari hudu da arba'in da bakwai muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu allah ta'ala ya karba ayyukanmu ka sa mu cikin bayinka wanda kake yan tawaya allah abinda muka gabatar da alkhairi allah ka karba allah ka ba mu ikon jajircewa da dagewa akan sauran abin da ya rage na wa'inan kwanakai mu aiwatar da ayyukan alheri kuma allah ka amsa mana Allah ka zaura da ƙasar mu lafiya sauran ƙasashen musulmi Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmi a duniya kaskanta da kafirai da kuma kafircinsu darasin mu dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul an'am inda mun tsaya ne a aya ta 100 da nawa 101 insha Allah za mu tashi aya ta 102 cikin suratul an'am ko ya ga gurin ko to mu je gaba da rabu ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل يزون آية تدري تقع من الصفة لكي سبب أبنجي تعالى shine badi'u samawati wal ardi wanda ya kirkiri sammai da kasai ta ya za a ce yana da da gashi kuma ba shi wata da ya dauka a matsayin mata shi ne mahalicin komai mai iko a kan komai mai cikakken sani sai tuto wannan zalikumullah wannan shi ne allah yi duniya ba wanda gina da sufa sai shi zalikumullahu rabbukum wannan shi ne allah ubangijinku wanda shi ya halice ku shi ya cancanci ku bautawa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba idan kuna son bautun ta amfane ku amma ba ka mutu zai aikin baban gadi ta yi ba da ka tashi fofa fofa kar komi saboda ka hada Allah da wani kayan shirka wa Allah Allah sai watsi da duk ayyukan naka mun karanta a nan kaɗan bayan ayoyin da suka gabata annabawa Allah ya zano wadan guda nawa guda goma sha takwas zace walau wai shiraku la habita anu ma kanu ya'malu da za ta sun wa Allah shirka ayyukan su gaba da Allah ya watsi da shi har ma shugaban tafiyar annabi Muhammad sai Allah ya mashi irin zantin Allah ya tabbata in asharakata la ya fitar na amalan in ka kuskura da ɗai kai ma Allah shirka to aikinka duka zai ɓaci kuma Allah ta'ala ya kare annabi musallallahu alaihi daga yin shirka ga Allah kuma Allah ka kare amma da ka hare mutu yana addu'a daga cikin addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Allah ka kare ni daga in shirka da kai akan na sani kuma gafarta mana akan abin da ban sani ba wanda ne na shirka gare ka alaihi salatu wassalam zaka wannan shine Allah wanda shine mahalicinmu la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci ai mai bauta ta gaskiya sai shi kadai subhanahu wataala wanda shine khaliqu kulli shay shine ya halitta komai damun da gani halitta sunna eh kaga jirgi ya wuce kace ka bature nasara ha yau shi nasara waye wa ya sa mai hikima da tunanin hayi wani halitta dole abin da ya bari kal wani ya burge ka wanda ya halitta wanda wannan ya yi abin shi kamata ya burge ka shi ne Allah da aka fa duhu ku bauta mai shi kadai kada ku hada shi da wani wajen ibada Allah ko ina take abota masa abota masa shi kadai huwa ala kulli shay'in wakil kuma akan komi da wakilci shine wakilin komi da komi subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir ya daga cikin siffarsa ta kamala ubangiji tabaraka wataala la tudrikuhu al-absar anan duniya ba wani idan da zai ganshi duk da mutum zai ga Allah ranar tashin alkiyama amma ba kuwa ba akwai wadda Allah zai sanya hijabi ba za su gashi ba su waye Allah rama a Allah ce ranar kuma su arabin yau mai zama jugu wasu ya gama gaban ta yi rubar su mana to an yi sabo na waɗura ka kan hanya ga ku an yi tafiyar kira kai a kyara shi zai kyara shi ake kyara shi ake to sai ka samu dai shi da Allah ce akwai wanda ba su ga Allah ba dangane da ubangiji sanar ba su gashi ba wala a waɗi ba
ai na gama gobe ka sha wuya ka samu ba idan kawai mutu da ba latin rikul amsa in biyo ka bashi ba wani irin zai riski Allah ya ga Allah anan duniya babu amma ranar tashin alkiyama hadisai sun tabbatar da akwai ranar za a ga Allah kuma ganin Allah ya fi aljanna daɗi amma nasin ƙur'ani Allah ya ce akwai waɗansu mutane da ya zano su su taho suna na dangane da ubangijinsu ba su gaishe ba a gashi ma za a sa su cikin wutar jahima to wannan na Aisha Allah kara mata da take cewa man zama anna muhammadan absara rabbahu faqad kazaba duk wanda ya raya cewa annabi ya ga ubangijin shi a nan duniya yawa annabi ƙarya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya eh inna Allah ta'ala la tadriku al-absar ido bai iya ganin shi wa huwa yadriku al-absar shi kadai ke iya kallon mai kallo yake kallon mai ido ya taba cikin hadisin da abi musa ashari Allah kara mashi yarda ya zo da shi marfu'an hadisi da shi Allah la ya namu bai barci wala an bagi lahu an yana bai kamata shi ma a danganta bai barci ba a kowane lokaci yana nan cikin aiki ya ɗaukaka wannan ya kaskantar da wannan to idan Allah ya barci cikin dare wanda ya kamar shi lahiya wa zai roƙa ya taimake shi a cikin dare a koma tsawa ta zo ko mutum ya zabga da gudu wajen Allah ce Allah taimakanni to yana barci irin naka ya gani yarfawo ilai amalin na hara kabla layin ayyukan da aka yi da rana kafin dare ya shigo duk gaba ɗaya za a kai wa Allah a yi mai budije ya karɓi wanda ya karɓa ya watsi da wanda ya gada ma wa amalin layin kabla na hara akan kai mishi aikin dare tun gabanin gari bai waye ba ijaba honor shamakin da ya sa rido tsakanin da mutane wani haske ne ya za a ka wanzu ala kaga Allah ya ce a nuru aida wani haske ne na gani annabi ce haske ne gini ko wata wuta ce wadda lauka shafa hu da mutum za a yaye mai hasken wani kuma zai kone ko kuma ce kisar annabin allah musa alaihissalam da ya kwashi tawaga ta wakilai واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا النبي موسى يا ذبي saba'in da rajulan mutum saba'in don zuwa miƙatin ubangiji shi kowane ɗaya yana wakiltar al'ummar shi ne suka ce daga yau ba ma taɓa yadda ka ce mana Allah ya ce hatta na Allah jahat har sai mun ga Allah kirikiri ga wakilan mana in sun zo sun ce sun gan shi Allah da kake zuwa kana magana da shi to za mu yarda haka musa zaɓuwa da mutane mutum saba'in suka je inda yake magana ga ubangiji ce ya allah waɗannan mutane sun zo ne don su ganka yanzu allah ya ce ba za ku ganda ba ya musa amma ga wani dutse can me zai faru تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني وبنجي تبارك وتعالى ce ai ba za ku iya gani na ba ya Musa walakin sai dai abin da za a yi matakin farko unzuru ila jabal kowanne daga cikin ku ga dutsi san ya kalle shi za mu dan jaraba ku akan dutsen akwai wani haske da Allah yake so ya jefo wa dutsen idan har sun tabbatu suna nan to za su ga Allah to shi kenan sai sai kalli dutsen in zuri ila jabali fa in saka da makanahu in har shi kanshi dutsen ya tsaya a gurin ya karba hasken ya iya daukar nauyin hasken ko to kuma fa ga Allah in har kuna nan amma me faru falamma falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma tajalla rabbuhu yayin da ubangiji ya zartar da girman sa mana ya aika wani hasken shi ya nuna buwaye sa aika wani dan kyas daga cikin hasken da ke tsakanin shamakin ido da ubangiji sa ko ana jefawa dutsen sai dutsen ya tarwatse ja'alahu daga hasken yasa dutse ya zama gari ya nike to da Allah karfin dutse bai iya daukar wannan haske ba ina karfin jikin dan adam zai iya dauka wa karra Musa sai Musa ma wa mamma ahu da dukkan dan ci suka fadi sai kan kowa ya sume kowa ya sa kai Allah Musa ba labarin shi balantana mutanen da ya zo da su shi kenan can dai wani lokaci wuni suka yi kwana suka yi wata ko shekara Allahu alam shi da Allah ta sufa da sunuwa shi ke na fara ma a faka falamma a faka kala subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalul muslimin sai Allah ya farkar da su yayin da suka farka annai musa ta subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka tubutu ilaika Allah muna ma su tuba gare ka ni dai ko ba su yarda ba ya ce wa ana awalin muminin ni dai daga farko na zai imani in ma ba su yanzu akwai ka ya Allah ni ne farko na ɗaya daga cikin wanda na imani akwai ka ya Allah annai musa ci gaba da magiya ya Allah a dole guna bi ma fa'ala su fawo minna Allah yanzu a halaka mu saboda abin da wawaye mu kawai suka aikata na cewa yanzu sun ganka in hiya illa fitna tuka tadullu bi haman tasha ai haka ma wata jarabawa kace wanda da ita ne kake banda wanda kaso wata hadibi wani kuma da ita kake shirya da wanda ka so kuma kai ne mai jibanta da marubu kai mana gafara ka ji gamu ya Allah ta ko Allah madaukakin sarki ya karbi tuban su yanzu sun zo da labari za su bada kuma ai kowa ba zai so a mai wannan zancen ba eh duk wanda kila suka ce ya magana ga Allah ta yi mu shiru da ko mu halaka mu da kalmar ka samu kamu yo Allah wasa ne Allah zai gano to Allah baya ganuwa a nan duniya amma na tashin alkiyama mummune za su ga Allah Allah zai yayi hijabi mutum ya ga Allah ganin Allah akwai shi daɗi an ce ya fi aljina daɗi Allah ka samu daga cikin mummune a wannan rana imani original gangariya wanda zai amfani mu da haka Allah ce la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar shine yake iya hangen idan mai ido ya alamu kha'iratul ayun wa ma tukfu sudur masani ne ga abin da ha'inannan ido ya kalla da abin da kuma mai kallon ya ɓoye a cikin zuci shi lokacin da ya kalla shi ne nan da Allah baka nima ne Allah yana so ka kalli abu ka bambanta na kwarai da ba na kwarai ba ka gane wanne zai amfani ka wanne ne ba zai iya amfani ka ba sai dai cutar da kai sai ka yi mai amfanin amma ka je kana kallon abin da Allah bai yarda da shi ba kuma ka san ai akwai abin zai biyo baya ko idan nan fa wata nema ce ta Allah wani baya da shi wani kuma yana shi sai a karbe shi kai aka bar mana ka wani kuma kashi da ido kuru-kuru amma baka baya gani kun ba yanda zai gani a duniya wani gashi da kunnuwa manya-manya sun fi naka girma amma baya ji sa mai zance irin na bebe wani gashi kato sarkeke amma zuciyar ta samu matsala ba shi da hankali bai fahimta komi amma kai sai Allah ya baka da ji lafiya garau in ka kyalla idan ka sai inda gada ma zai tsaya sannan kuma kunnen ka abin da kake so zaka saurara da abin da kake so ka yi tunani akai zaka yi tunaninsa yasa waɗannan abubuwa gaɓoɓi ne guda uku masu tsada a jikin ɗan adam masu matsala sai Allah ta'ala ce mu kiyaye su sai inna sam'a إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce lalle ku san sam a jin nan naku ko wal basara da gani wal fu'ada da tunani da Allah ya hore muku su lafiyayyu ko to wallahi kana sun kasance mas'ulan abin tambaya an ga duk wanda yake da su dan akwai wanda ba sa jin ba a tambaye su yanzu kuma a tambaye shi labari eh, me ya ja kunnon shi amma sai kuma ya iya tsaye gumi kuma eh a- akwai tsu- akwai sai ba su tsaye gumi kage amma sau da yawa ba zai zama mai ji ba kamar yadda ka yi kake da ji tunda kuma jin shi bai cika ba kaga hankalin shi ma zai tauye agin allah ya taimaka wani kuma gashi da ido amma idan nashi bai zo mishi nema ba ba abin da yake kallo sai ba za sai abin da allah maɗaukakin sarki ya haramta mai gani allah ya ga dama wannan idan naka ba shi kaɗai da abin da ka samu sai ya kare a kan shi kuma ka rasu lafiya ka yi ta neman maganin ido ina da Allah ya karbe shi kuma baka da shi don da sai dai ka haƙuri da sa Allah bar maka ganinka da jinka da hankalinka wannan ai ba karban ni'ima ba ce ya kamata kawa mai wannan ni'imar godiya wanda ba ta da iyaka da haka shi subhanahu wa ta'ala shi yake da irin wannan sifa la tudrikul absar huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful kabir shine wanda yake mai tausayawa Allah mai tausayi ne Allah yana daga cikin tausayinsa da zaka saba mishi amma sai ya kyale ka wata rana sai ki gane sabon ba daidai bane kuma sai ka tuba kuma sai yayi kuma wannan zanubin da ka dauka ai ranar tare ko to sai a canza maka shi kuma ya zama lada ibadallahu sai ati hasanat tarin zanubin sai a mai da maka shi lada duk gina cikin tausayin Allah inda kana saba masa a kashe ka ai kaga za- sai ka girba abin da ka shuka ko to Allah mai tausayi ne sai ya saka tuba kawai kuma duk wani laifin da kake idan ka tuba Allah zai yahe ba muddin da ka tuba kafin ran- ranka yayi yayi dafara ka zo gargara ubangiji tabaraka wataala zai yahe maka wannan inda ka tuka san tuba Allahumma in ya zama to laifin naka dai akwai cin haƙƙin waɗansu bayan Allah to Allah zai yahe nashi bangaren amma haƙƙin su fa sai an amsa musu ranar kiyama wannan haka ne to Allah kuma khabirun ne mai cikakken sani ne mai bada labari subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه "Mm, ومن عمي فعليها mhm." وما أنا عليكم بحفيظ ubangiji ta'ala ce karja akun basairu marabbikum lalle an zo muku da hujjoji daga ubangiji yanzu abubuwan da Allah ya zana a baya cikin karatu mu na jiya da na yau wannan bai sai hujja mutun ya bauta ma Allah ba wannan bai sai hujja mutun ya yarda cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai ne mahalici shi kadai ya cancanta a masa bauta har yanzu kana da sauran sai ka jajima wani sai ka hada da shi da Allah da ku za su taimake ka ce an san Allah ne amma to amma mi amma sai an yi dubara ta ɗansa kyawar sai an ratse eh sai allah ya ce tashin tiyaka kuma da an tashin ba wajen shi za a yi ba za a yi wajen wani kishiya shi ne to ta zai tiyaka shi ne bai san kishiya ka kaddara ma ya ce tashi a tiyaka kuma kada ka tashi wajen neman tayin sai kada fi ɗan adamarsa kada fi shaidan da boka da malamin tsubu da ɗan diba ta yaya ne allah zai taimaki in ma akwai wani in sun tashi allah zai taimaka ai kai baka ciki tunda ka yi da rafi ka saki hanya to karja akun basairu marabiku hujjoji ga sunan ɗaya bayan ɗaya sun zo muku daga ubangiji wanda suke tabbatar muku da kaidaituwar Allah da bauta kuma shine mai badawa shine mai hanawa shine mai kashewa shine mai rayawa idan bai baka ba wanda sai baka in ya baka ba wanda sai kwace duk duniya kowa ya dai samu ka ido naka ne yo shi ya baka idan ya dauka ka dauka in ya kaskanta da kai har baran ka kaskanta wallahi in ya ce kai ne kai ne ko kowa baya so kuma da ya ce ba kai bane ko kowa ya tsaye ba kai din bane fa shi kada yake da wannan siffar subhanahu wataala faman absara fa li nafsihi wanda ya gane da haka to dan kashi sakamakon ganewa zai dawo zuwa gawa gashi eh zai samu tsira wa man amiya fa alaiha wanda kuma ya makamtu ya rinsa ido a haka ma kawai ya fahimci Allah kuma ya kibin Allah cancanta yadda ya dace bi shi ya koma sulkulle da shirka da tsaye-tsaye da canye-canye da bid'a da dabaru ke ganin nan ne mahutar take to fa alaiha sakamakon dai zai kare a kan shi ne yawwa idan Allah ta'ala ya tsira nan tashin alkiyama zai ce yayi bayani wa ma ana alaikum bi hafiz annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni Allah bai aiko ni in zaman to mai sa ido akan ku dole sai kun ba Allah na alana illa bala abin da ke kan shine isar da sako kun mun isar eh hisabu ku ba a wajen mu bai ke inji annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai Allah ce kazalika nusarrifu وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ubangiji ta lace ka zalika da sarrafin ayat haka nan muke bambance ko kuma muke rarraba ayoyi fasalna ati fi hadhihi sura mun falla falla da ayoyi wanda suke nuna girman Allah a cikin wannan sura da bayanin tauhidi wanda suke nuna annahu la ilaha illa huwa ayoyin da ke tabbatar maka da cewa ba wanda ya cancanta a bauta sai Allah Allah ya yi su ya yi bayanin su falla falla a cikin wannan sura suratul anam ya bayyana su ya fassara su da kansa shi yake kaza shi yake ka kuma kai kasa a cikin wani abin da wadi baka da ja duk duniya ba wanda zai yi to waya cancanta kuma ka bauta in ba shi ba wal yaqulu darasa dan karkuce darasa ya muhammad bin qablaka ai da ban mun karanta wannan tun gabanin ka kun ku ki imani dan a yanke muku hujja Allah ya sabkar da wannan dan karkuce ai kun riga kun sani daman dan a yanke muku hujja wani bayyanahu Allah kuma ya wannan tafasirin ayoyin ne ɗaya bayan ɗaya daki daki wanda suke nuna girman Allah da aikin Allah ba wanda ya sai tarayya da shi kamar da ba wanda zai tarayya da shi a cikin wadannan abubuwan da aka zana ba wanda ya cancanta kuma a hada shi da shi a masa bauta iri ɗaya da aka yace wani bayyanahu dan mu bayyana hakan li qaumin ya'lamun ga mutane masu ilimi Allah yana magana yana magana da masu hankali ya magana da masu ilimi ya magana da masu imani bar ruwan shi da marasa imani bar ruwan shi da marasa hankali ba ruwan shi kuma da jahilai saboda jahilci bala'i ne Allah idan mutum ya jahiltu ai malam da a cika gara da mutum wanda jahilci ya mashi katutu gara ka samu wanda bai taba sanin musulunci ba a cika gara da shi mai musulunci da saboda shi kullum idan jahilci ya tasiri a kan mutum to komi yana aura shi da hankali irin nashi da ya saba hankali irin nashi to shi abin ba zai dauka ba to shi kuma hankalin nashi ya samu matsala duk wanda bai riga ya gane Allah ba bai fahimci ubangijin shi ba to hankalin shi ai ragegge ne a ragegge ne wallahi yasa sai ga mutum ya yi ilimi na boko ya yi digirin digirgir ya yi doktora ya furuf ne ma amma sai ga wani jahili murakkab ya shi karkashin wata ruma ya sa tsammakare yana wani kuma sai mai wayo eh boka kuma malamin tsubu ba wallahi sai mashi wayo kawai ba shi gidan zare wanda ga cikin yan tsubu wata muna hirar shi a gwamnatin da ta wuce allah ji ga musulmi akwai wani babban yana firaminista minista ya ce kawai da ya tunanin ya zai samu kudi sai dabara a kashi wurin shi da ya ce mai gida abin da ya kare gwamnati in gama akwai kura ta a sheko ce ya kwarai ko a tura masu yasa kullum ba akwai kura ba eh kawai ga abin da faɗi kenan to yanzu shi kenan aka dan hirare aka ba shi dan na takasin shi ya koma yau gari yana wayewa kawai sai ka ce za a za misalin sa sura ke ta kuma shi kan ta neman mashi wani malam abin da ya ganin ya zo ɗalaba wallahi na ce to kai mai gani ce wallahi ba abin da ya gani kawai haka dai ya tsara ya faɗi da ya zo kuma malam magana ka ta zo ce ai na gaya maka mai gida dama amma kai burin sa abin amma yanzu ba ta ɓace to ya za a yi ce ba ta ɓace ba za a sayi rago 40 tafi na sallah 40 tabji 40 wuka 40 ya ce da wani zana 40 40 kwamfule 40 kuma wallahi ba ni mai shekaru bane da yawa ya kware ne a tsubu dan garin nan ne na san shi al'uban shi na sani wani yanar shi ke gama wani ba ce da kuma ya kai ce haba ai da aka shiga aka ɗauko mana wasu ambilaf ya ce a tasiri zuwa ban da ko sisi an ce da ya nemo ni na zo ya ce aka samu wata mota jirgegiya mai sanyi aka ce abiya da ne a kai gudun da ake da raguna ya ce da muka sha kwana ta daya na biyu na ga mun yi ranfai na uku yanta kai dakata sai da muka tsaya sai na lalima hannu na janyo a cikin duhu na lissafa daya biyu na lissafa goma na ƙara lissafa abin kuma ba na wasa ba ne ya samu sai ɗan ɗaruwa dai sai bai direba ya ce kai a jina na gudun sai inda kai ta shanu wallahi wala an kare ba yi roƙo Allah bane fa zawa kawai ya sayi gidajen shi ya sayi taksi wajen nawa ya kawai shi ke da cikin wallahi da kai shi ke gaba da da mishi wayo ko bai mishi ba kawai daga cewa ko kura za ta shi Allah kuma ya taimaka kuma ya tsallake ai ka san ya zage ne mishi ko dan Allah wayo ne mishi ko bai mishi ba shi ko wallahi kola kola bai ba kuma karatun ba bai da tilawa ko ta izo uku ba da ilimin adin zai zuba wayo ne yi to kaga rashin sanin Allah ya sa wanda yake jahili bai san komai ba amma ya mishi wayo duk karatun da ya yi karatu a faransa ya dushin me ne duk wanda bai san Allah ba ai dolo ne wallahi eh dolo ne dolo ne wanda bai san Allah ba ai bai san ma yake tinkarar Allah ba wata ba irinsu masu kyalkyalki nan ta tara kudi wata matsala ta su ta jagoro wani malami to irin wani ne karamin dan zubba ne bai goge ba sosai ta zala mashi matsala ta to shikenan za a yi aiki hajjia Allah zai kawo mafuta ai ya bata tun da yace Allah su da suke so a ce kawai shikenan tun daga ta shiga shakka to zai za a yi malami ta kawai a samu da abin sadaka ne ta ce ka ban mi to a samu su yan kaji da wani waye kaza kawai ta dauke wani wata wadda aka ce kai mun gurin malami na kirki wannan bai iya aiki ka gani eh eh kawai su suke a ta kawai da ke an gama an kare to za ka je gurin irin wani wanda ya kware shi kuma na wanda wani masu yace ya samu sa ko mai kamata za sai an wani kace haba yanzu na jima ne kenan ba su san allon baya yake da aka ba san ta yaya ne ake roƙon allon yadda ba gani suke waɗannan abubuwan su ne roƙon allon ta gaza sun san yadda allon yake da ba za su irin wani tunanin ba haka duk yadda mutum yake da wayewa inda bai sa Allah ba ko wallahi dolo ne sakare ne kawai barantana ma ba ma shi sanan Allah a ce bai ma ma musulunta ba arne ne kafiri ne to wannan kaga murakkab kenan to koda musulunci in ya zama to akwai jahilci mutum bai fahimci Allah da manzon Allah ba to da al'amarin shi kwafsawa ne yasa Allah ya magana sai ce haka nan muke bayyana wa likaumin ya alamun ga mutanen da suke da ilimi wa ba sai ka tara tarin karatu ba ana ce maka Allah ramma akar maka Allah a wanda ya san Allah ya san Allah wanda bai san Allah ba kuma kawai bai san Allah ba wanda ka same shi ma ya karanta ba bai ma fahimci ubangiji shi ba wani malami yake karanta da littafin tauhidi kullum dalibai su gaji ya bala kullum a tsaya a littafi dai kullum kawai littafi na tauhidi kawai ilimi ɗaya ce a ci gaba da karatun tauhidin nan ce bala a sauya da Allah wani fanni karatun tauhidin littafi don muka sauke ita to shi kenan dama na so gobe a yi wani walima amma kowa ya zo mini da tattabara guda da kasan dai ai ɗalibi mana ya ce a samu aka yi jebe da tattabara da wata wuce jika ba ko za ka samu ta ko ɗari ko mana makaranta ta ce kowa zai tattabara shi a hannu kowa ya daga tashi kowa ya daga ce to abinda nake so da ku kowa ya je daga nan kan gobe wannan tattabara ya yanka ta inda ba mai ganin shi ka boye da ba mai ganin ka yanka ta kata a yanke wani zai shiga ɗaki ya rufe ya yanka wani ya wuta dawa haka duka yanke da tabar sai mutum ɗaya shi bai yanka tashi bai dawo da ita salim alim an zama kai ta da kowa daga tabar shi a yanke shi daga tashi da ya ce kai ya aka yi kowa yanke tashi baka yanke ba ya ce to ai malam wani sharadi ne kasa ya ce to ku saurare shi ya yi bayani me ya sharadin ya ce kai kace ta tabarar nan kowa ya je ya yanka ta inda ba mai ganin shi ha ka faɗa wannan ta karce ya ce to kuma nan da zan je inda ba mai gani na inda shiga ɗakin na nufi akwai mai gani na Allah yana gani na inda je dawa Allah yana gani na inda ce la ila ya ce duk karatun da ake mutum ɗaya fahimta ya ce da ake ba za ne a ta yanzu ba ku fahimci darasin ba na har yanzu ashe kun ce kun ga tauhidi ai yanzu mutum ɗaya ne ya gane tauhidin ai kawai karatun ne yake da abin za ka yi shi Allah yana ganin ka ka zama mai isani an ta'budu Allah kamar dan waka ka annaka tarahu kawai Allah ibada kamar kana kallon shi Allah bai la tukun tarahu fa innahu yawa in baka ganin shi yana ganin ka duk inda kake yana kallon ka subhanahu wa ta'ala to ina zan je koyi da Allah bai gina shi yasa bai yanke wato to wannan shi kadai fahimci karatu kaga wannan yayi ilimi kenan ilimi ko mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ba mu je gaba اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين wani wanda bai gida na maki gaba daya sha'anin Allah ba wasa wane mutum annabin da kansa Allah ta mace ittabi ma'uya ilaika mawradi ka bi tsarin nan da aka maka wahayi daga ubangijinka eh alkur'ani kawai zaka bi duk abin da zaka yi a rayuwa ka bi abin nan da aka saukan maka shi ta hanyar wahayi daga ubangijinka dan shi ne la ilaha illahuwa babu wanda ya cancanci a mai bauta da gaskiya sai shi za ka samu ƙalubale dangane da mashirkai da yan bidiya amma wa arzu ala mashirki ka kau da kai daga duk abin da zai zo maka daga mashirkai wanda za ka mai da haka da kai ma uhiya ilaika min rabbika abin nan da aka maka wahayi daga ubangijinka ina abin yake ba gashi ba shine qur'ani idan an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu ne min babu aula mafi cancantar mu dage mu tsayin daga mu ba abin da aka yi mana wahayi da shi ba na abin da aka aikowa manzon mu sallallahu shine alqur'ani gashi nan kuma ya bar mana shi gashi nan yanzu Allah ya sa a cikin salular kama yana nan abin da ba gane ba in ka tambayi malam google wannan ayar mai ake nufi da ce maka dalla dalla ya fayyace maka idan ba gane ba ba kalma ɗaya ka ɗauka ta alkur'ani kace mai ake nufi da ita sai ga maka bayani wajen kaza Allah ya kaso ki malamai a yanar gizo ha su professor google ko ba haka ba ko ya sani zai ba kwashe kwashen zai baka na kirkin duk yanke hujja ne a gare mu wanda bai kamata a samu mutum bai da ilimi bai zana addini Allah ya samu dace da haka Allah ta ittabi ya ma'aikin Allah ka bibi ma uhi ilayka min rabbika abinda aka maka wahayi daga ubangijinka domin nan ne zaka samu tabbatuwa akan la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci kai mai bauta sai Allah shi kare wa arzu ala mushrikin ka kawo da kai dangane duk abin da yake ya zo maka daga waɗancan mushrikai da abin da yake ba tsarin Allah ba ne tsarin mashirkai ne tsarin yan bidi'a ne tsarin kafirai ne ka yi watsi da shi kakka yarda don kana da matsayi ko don kana son matsayi ko don kana jin nauyin wani ko don yaji nauyinka ko don ka zauna lafiya ka bar tsarin Allah ka bar tsarin wani annabi ma an ce wannan tsarin na Allah shi ya kamata ya bi kuma wallahi ya bi shi sahabbansa ma sun bi shi bayan Allah mutanen kirki daga baya wanda suka samu labari ya kama su masu bi to amma Allah ya samu sai Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu ma ashraku wama ja'alnaka alaihim hafiza wama anta alaihim biwakil wayannan mushrikai da aka ce ka kauda kai kai banza da su kamanta da bin tsarin su walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so ba su yi shirka ba wasu mana wanda suke wajen suka ce da Allah ya so ba za mu yi shirka ba na da wala ba wannan mu da kuwa dama ai dama ba Allah ne ya so muka yi haka eh irin wannan masu wannan tana hayi za ku so sai a tabka tsaya ce Allah ne ya so in ba Allah ya so ba haka Allah ne ya so ai ba koyi bane za a ce Allah ya so yawa za ka saba Allah ka ce Allah ne ya so kai da Allah baka ikon kaucewa ka kau ya sa maka hankali lafiyayye ya maka basira ya baka ilimi don ka gane daidai da ba daidai ba kuma ka ji ka tauka ba daidai kuma na maka ce Allah na ya so ai ya riga ya so ka bar abin tun da ya gane da kai abin ba kyau kuma karkai kuma ya tsawata kuma ka sani to walau sha Allahu ma ashirku da Allah ya so da ba za su wa Allah shirka ba amma da annaka alayhim hafiza kuma musanya ka zamanto kai ne zaka zamanto wato mai sa ido akan su kake ma'ana ka tsare su daga barin sa'a mana ba babu akan abin da muka dora ka illa bala ka isa masar sako wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba wakilin su bane ba kai Allah zai tambaya dangane da abin da suka amma ka sanar da su abin da Allah yake so da wanda Allah bai so eh wanda ya so kuma sha fa yumin kuma sha fale kafir wanda ya so kuma ya kafirce ma Allah zai je tar da Allah yana nan inna rabbaka la bil mursal ubangijin kira na madakata kowa sai ya same shi ha wallahi kowa sai ya je kowa sai ya je wa Allah bayani da kanshi ba sako za ku tsaya kai da Allah tsakaninka da shi annabi sai tsakaninku babu tarjaman ba mai tarjama Allah zai tabbake ɗaya bayan ɗaya ka yi bayani ka kare kanka da hujja awwa da ka mu ji tsoron Allah mu bauta ma Allah mu kiyaye dokokin Allah bi bi sunnal annabi mu sallallahu alaihi wasallam wallahi shine mafita yan uwa duk abin da ba wannan ba ba aikin banza ne ita wannan duniya cin kasuwa ne aka zuwa ba ta ba kai cin kasuwa ba eh duk wani matsayin da aka baka aro ne aka baka dan lokaci kadan yan shekaru da yan watanni kujerar mulki da zaka samu kujera ce irin ta wanzamai wani ne ya sabka da ban kai ba ka hau sabka zaka yi kai ba wani yahu kan da rude ka duk wani abin za ka samu na duniya kai ya rudar da kai daga ubangijinka kai ya kawo maka abin da za ka samu tangarda wajen haɗuwarka da Allah ko mine ne wallahi kai watsi da shi banza ne duniya filim ce filim ka karshe shi idan aka kashe boss ko to kai ne boss ne eh wata malaka zai sallama wa kun ba yanzu zaki ya ka tafi kun ba shawara zai ma ba ina zuwa balle ka shirya sai ka shawa kawai ka ji baka nan a kamar mafarki wallahi yadda ka sama farki ko haka mutum zai samu kashi a kabari wata rana rasu ya haka kuma yanzu zaki yadda ka san kiran salula ke shigo maka baka shirya ba haka mala'ika zai shigo maka ba tare da ka shirya ba kuma dole su karfi ba za ka ce ba za ka ce ba wallahi kowa ne kuma wani yana kashi ba wani tsumi ba dubara ba wani mulkinka ba wani kudinka ba wani iliminka ba wani addini duk abin da kake da shi dai sai ka tattara wallahi sai ka tattara ubangijinka tabaraka wa ta'ala a lokacin da kuma ga dama ba sai ka shirya ba sai ka je makabarta ka kalli yanda mutane suke kwance kaya guda ba wanda ya shirya zo da kai ba ka taba ganin wani kabarin mutane ce kaga wannan eh Allah sarki ai shi yasa aka gina kabarin ya dauko da kafarin ya rawaita to jama'a assalamu alaikum sai kun ka taba gani Allah ba za ka gani ba har abada to wanda gani kai shi aka yi kun ba dan yana so bai ba shi yayi ba program da yawa yayi naka wala diya mata sun yi program la ilaha illallah ashe ina ba da su ba kana nan kana program da kafarin da za a rufe ka da shi an samu shi garin nan ka san ko ya ba za a bar shi dade ba tunda an ciro shi ga da ka saka shi ya fita dan kasuwa alhajuwa da ya kewa ai ya zo hannun mai bada shi kyauta ko ko ramce a ara a maido ko wanda zai sayar da ma turmi daya ai ina tsammanin al'amari ya lalace tunda an kawo shi dole sai ka ya fita shi shi ko in an sama shi tsoron na hawa ha ina ai da wata harka taka ta tsaya kuma to mu kiyaye Allah mu nemi yardar shi mu shirya da ubangijinmu mu sasanta ta hanyar bin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine dabara kawai in ba haka ba kawai kai wauta Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هكذا كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وبنجي تعالى الله كوي أدرس sai ya hana a zagi allolin mushrikai mutum yana ma Allah shirka ka zo ka zagi allolin shi bai dace ba shi sa kuna kun samu bambancin aƙida da mutum kada ka zagi aƙidar shi kai tsaye da dalili sai in ya zo da wani abin da a wannan gabar ya kamata a kalubalance shi dan ya tallata ta ya ce ta kwarai idan kun yi shiru ga mutane su yarda haka ne ko to sai ku zo ku kuma ku yi baje-baje da ita eh gudun bid'a sai shirka ce amma salim alam da ku zagi allolin waɗanda suke bautar wani Allah waɗanda zai sa sun ma kishi ya kai su zagi Allah ba tare da sun sani ba kuma da aka samu matasabani masu zagi biyu wanda ya fara shi yake da zunubi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya daga cikin mafi girman zunubi min akbar kaba'ir daga cikin kaba'ir kaba'ir zunub mai yanzu da bai wanda ya fi kowanne girma shi ne an yi la'adar rajin walidai mutum ya tsine ma'aifan shi sabbin suke mamaki ya za a yi ya rasulullah fa kai an yi la'adar rajin walidai a ce mutum ya tsine ma'uwaye shi kuma mazana ce ya shirya ya yi kwance-kwance ya surfa ma wani zagi nan na buta hankali har wannan ya dauke shi shi ma ya ciwo shi ma in ya tashi zagi uwar shi da uban shi to wannan mai zagin na farko daidai yake da mutumin da ya tsina ma uwar shi albarka ya aikata kaba'ir wasu kuma burgewa ne a gare su eh wani zagi kamar shan ruwa ne ya dauke shi yanzu zai kunda zagi kai in alama ko mai damuwa wani so yake ma zage shi ta shekewa ne eh bature ce wa zagi ma da ba hoshi akwai na ziga ya gano kamar shekewa da nan kamar ziga ce bai da kyau zagi karka zagin musulmi fasikanci ne ka talahu kufur ka yaki musulmi kafirci ne ka zagi zama ka musulmi fasikanci ne bai da kyau wanda zaman da zai a hira sai ya zage-zage ya yi ɗanyar magana ya yi a shari'a wanda mutum yana tattara wa kanshi bala'i to duk mutumin da ka zage shi haka haka kawai to idan ya shirya ya zage uwayenka to za a rubuta maka ka aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka da za ka bar ka bayi da an yi la'anar rajul walidai haka annabi ya ce yana daga daga cikin manya-manyan zunubi mafi girma shine mutum ya tsine ma uwayen shi albarka sabai suka ce taya mutum zai tsine ma uwayen shi albarka ya ce ya shirya ya zage uban wani shi ma sai ya tashi rama ya zagi uwar shi uwar shi shi sa Allah ka radabi a cikin azumi da mutum zai zage ka goyi buge ka masu ka tamshi ne azumi nake ba za ka rama ba amma suka tara a cikin kan hanya ba sai kira sama ya gama su ana kura ba su kuma azumi suke ba ko a kasuwa ko a tasha ana da kuwa ana zai hannun riga wani an ba masu azumi ba ne a ranfon za a garin saboda rashin haƙuri kowa ya ajira shi ana hama a buka kai haulawala kuma cikin azumi kuma musulmi ne ɗaya zaka ji kila an ka taba shi wasu sunan annabawa ɗaya sunan sahabi wannan duk yana da ba ma aiki da karantarwa manzon Allah so ka zama ahlus sunna waya gare shi wa dan wallahi sai ka dan baka duk abin da ka san manzon Allah ya zo da shi وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه duk abin فانتهوا da aka ce manzan Allah ya zo da shi a rayuwarka to ka ɗauke shi ka rike shi ka ɗabbaka shi shine ma'ana ku zo ka rika aiwatar da shi a aikace faratik ba amma wa mana haku hannu da an ce annabi ya hana ta wallahi Allah ya ce fantahu ku hannu wannan shine zama ahlus sunna amma kai ahlus sunna an taba ka sai a bala'i aya ko hadisi manzan Allah ba mai taka ba burki Umar ɗan Khattab duk duniya ba wanda ya kai shi zafi annabi ya ce shedan ma yana jin tsoron shi a ce ɗana ya firin minka ya umar ce ɗan idan ya ganka tsere ma ce kai kuma kila ba ta rabu ke wuni da shi saboda baka da wani har kwana ma ya ji wani baka da wani takar-takar da kake da shin da har shi ɗan zai tsoron ka ɗaya daga cikin ɗaliban shi ne ma kai kila to shi umar idan ya kamo titi ko shi ɗan ya gan shi ya yi kwana amma wani ya zo ta mishi wai ya tarda wani ɗan uwan shi a cikin fadawar shi ce ina so ka mini hanya in je in ga umar kenan ina da wasu bukatu ce ba matsala mana da zai kuma samu umar ya bari mun akwai dan wani yana son ganin ke ce ba matsala ya shigo kasan shugaban da musulunci ba irin namu bane su ba kakkarewa suke bane suke kawo a zo ya ku samu dama shigo wurin sai na umar yana zuwa sai ya ce umar baka mana adalci rabo da kake na taimako na gwamnati suke bada baka ba mu haƙƙinmu in ya shiga nan he ya fito sa yana giga sai na umar magana ah ba wani bayani kawai sai da umar ya fusata har yi himmantu a kan ya afka masa ta daman fadar sai na umar ba irin fadar mu bace eh kasan mun fara duma ne a dai wani dan kwaya haji ko ba haka ba to fadar sai na umar sai ma da cin alkur'ani ha ya kare shi qur'ani ba ka zama dan majalisa a fadar sai na umar sai kai hafizin qur'ani sai yanzu Allah rahma wane mutum yasa ya haka saboda dan lokacin da a gan shi ya samu wani yanayi to a kawo mishi alkur'ani ya yi sassauto da shi shi kur'ani yana sauke musu tansiyon haka sabon manzanarsu diyar da gidansu yake da kaja aya kaja hadisi shi kenan sun sallama amma kai kuma ga ka'alin suna sai a ja aya ga ka take ta ko ka ja hadisi ka ce wa ruwa to shi wa ba dan yana shaka a kawai shi aiki ne da shi ba a yi ba ina sunna take ai wallahi wannan malamin wanda ya zo da dan uwan shi ko da ya gaske dawo ya shiga wani hali sai ya kwance kwance ya ja mishi aya خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ya kama shi wani aya Allah ya ce ku rika rikon mutane da sassauci ku rika mutane afuwa ku rika mutane umarni da alheri idan kun gasu akan wani hali na ba daidai ba ba mataki da ku dauka akan su ba kuma ku rika kau da kai daga duk abin da jahilai suka yi muku haila sai ga sai da umar ya sauka kai tsaye kawai shi ke da ya huce daga hucin kai in kai da sai a kanta wani aya sau dubu baka sauka ba ko kuma ka ce sai mu ahlus sunna wata irin suna maza Allah aka bayyana cewa ya rasu sai na umar lokacin sai zuciya ta kasa dauka ya za a ce annabi ya rasu kuma kawai shi ke sai ya zo da zuko shi ya zaka ce wala duk wanda ya ja hudu wani magana zai sare mai kai mutane sun kuma umar baya su ga manzala ya rasu kowa ya zugum ka faɗi ya zuka rasa kanka kawai yake zazzara ido saboda lokacin kasan akwai lokacin da abu zai zo ma kwatsam sai hankalin kai kasa ɗauka eh ban san ya ke ta ba da bature na cewa to da hausa dai sai mutum ya shiga cikin wani yanayi ka mota an gane ko saboda zafin abin ko daɗin sa duk aka rasa mai cewa sai manzala ya rasu kowa ya zo ya zugo yana ubar takobin shi yana waiwaye waye zai ci a nan kamar imana in ka isa kuma kowa san waye sai tuna abubakar baya nan aka da aka bashi labari ya zo ya shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin yasa Aisha ya tarda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an da bishi ya koma zuwa ga Allah ya bude fuskar sai ga tabbas ya mutu ya rasu ya sumbata shi ce dimta hayyan wa mayyitan eh kamshi kake kana raye kamshi kake kuma ka mutu ma da ya zo kuma sai ya hau mambari sai kowa hankali shi ya koma zuwa ga sai na abokan kalifar rasul sallallahu alaihi wasallam da sahabai zuwa ga shugabanci hatta umar kin ma sai hankali shi kuma kama ya ji mai abokan zai ce ya ta janyo ayar qur'ani wasu ayoyi janyo musu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا أبو كنت كسونا لجماعة بأي يخطب الحاجة yace man kana ya abdullahi fa inna allaha hayyul la yamut don da yasa Allah da yake bauta to shi Allah da yana nan har abadan ba zai mutu ba wa man kana ya abudu muhammadan duk wanda ya san annabi muhammadu yake bauta fa inna muhammadu kad mata muhammadu fa ya rasu ba ne mutum ai yaro da ya ga amaro uban shi ce ba ma shi da baban shi eh mana ai wanda ya faɗi ko da ya ce wa zai faɗa da yake da qur'ani sai ya ce ma muhammadun illa rasulun karkala min qablu ya ja mishi wani ada Allah ai muhammadu bai zama kowa ba illa ma'aiki ne kuma gabanin shi ma ai aiko su ma'aikan dawa sun mutu yanzu kafirar suke cewa idan ka mutu za su huta a fa'in mata idan kai ka mutu ko a kashe ka ke nan wani ta tabbatar da maza Allah dai mutuwa zai kuma a iya kashe shi ma ko koma za su yi zuwa ga aikinsa na kafirci na da ta wa manyan kalibu ala aki bai duk wanda ya koma gidan jiya ai fa ya duru laha shi'a bai isa cutar da Allah komi ba da sannan Allah zai saka yawa masu gode mashi sai na umar ya ce sai ji kafa wannan sun kasa ɗaukar shi sai ji takobi ma ya faɗi daga hannun shi sai ji wani ayar kamar yanzu ne ma aka sako ta da har ya mance ta ya san ta amma da an tabbatar da shi alkur'ani to haka yake su dukkan musulmi musamman wanda yake da awar shi musulmin kirki ne ana karanta alkur'ani ta sabkika ana karanta hadisi manzo Allah ka sassauto ana ce maka Allah ya ce kawai shi shikenan saka ji an kashe maka abin nan amma ba irin za a cuce ka ba ha da wani zai gama ka da Allah ya cuce ka fa ba irin wannan ba a bisa haƙƙinka dai aka sanatar da kai Allah ya kamata ka sassauci amma ne kace mai Allah ta kashi ba Allah ba aikin Allah bai ki ta rake da wannan Allah ya zama arne kaka kenan in sai ta bai aikin Allah musulmi akwai aikin da babu aikin Allah a cikin shi to wannan kuskure ne masu yin haka Allah ya sa su gyara eh Allah ya shirye da mu guda haka ubangiji subhanahu wataala yana karantar da mu ne don ya tsara mu ya saita mu akan hanyar da take idan mun bi ta ba ta da gargada ba kaya ba kwalabe mutum zai rayu salon alon kuma ya koma ranar tashin kiyama ya shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya samu dace ina muka tsaya zarama kazalika zayyana li kulli ummatin yau haka Allah cika zalika zayyana li kulli ummatin amalahum amalahum haka muka kawata kowace al'umma haka ayyukanta yake gudana sai sai mai kuma thumma ila rabbihim marji'uhum sannan ku sani dukkan su dai zuwa ga ubangijinsu ne makomansu take kuma zai ba su labari bima kanu ya amaru dangane da abin da suka aikata me yasa Allah ya ce haka nan su wayannan mutanen da kake suna bautar wani Allah kin nan ba su san Allah bane ba su wannan shine Allah su na gaskiya a fahimtar su ko to idan ka zage su kai ma naka ne ga dai kayo Allah baran Allah ne haka za su gani haka Allah ce to wala tasubbu allazina da'una min dunillah kada ku zagi waɗansu da suke bautar wani Allah ku zagi Allah su in kun yi haka faisu bullaha aduwan bigari irin za su zagi Allah cikin adawa da wannan zagin da kuka wa Allah su ba tare da suna da ilimi ko kuma kuna da ilimi kuka yi zagin an gane ko dan Allah yana kaya yana kawata wa kowace jama'a aikinta sai wani shedan ya kawata mishi bauta wani Allah shine shine daidai kai kuma Allah sai gane da kai Allah to amma dai a ƙarshe dai ila rabbihim mar kowa dai zuwa ga ubangijin su ne makomarsa kuma zai ba su labari dangane abin da suka aikata haka matsayin ka na musulmi sai ka ladabtu da irin wani aya kar ka rika garajen zagin mutum ko zagin aqidar da yake kai in ba da dalili ba ko ka zagi abin bautarsa a'a ka karrama shi kaga akwai cikin dokokin yaƙi musulunci fa idan ko tana mutum ya shiga cocikin shi yana sakarcin shi ba za ku taba shi ba ba a kai hari a coci to kaga in banda adalcin Allah tunda dai kafirin ne hasala ta Allah uku ai ya kamata an kwantar in kwantar da su wanda ko hana da su ko amma tunda su bauta ce suke yi sai Allah ta'ala ya ce kada ku taba wanda ya shiga cikin coci yake bautar shi ta coci kuna ganin shi yana cewa Allah uku da ya dako ci duk dan nuna mana musulunci addini na tsari addinin zama lafiya addinin tausayi addinin ba mutane haƙƙi su addinin karamci amma tura suka suka juya suke cewa terrorism yan tada zaune tsaye yan kaza kuma wallahi ƙarya ne su sun san ba haka addinin musulunci yake ba irin wannan da suke wayar musu da kai suna kiran su akan wannan addinin da bukatar su biya su suke da wannan amma musulmi musulmi ba mu da tashi hankali ba mu da cin haƙƙin wani ba mu da raina mutane saboda haka duk wanda yake da uslubin da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga shi yana kiyaye waɗannan abubuwa amma da kaga mutum yana wuce gora da iri akan da'awar shi to yayi da rafi ne annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi mutum ne mai ja hankalin al'umma mutum ne mai son zama lafiya mutum ne mai kirki da kai mu'amala da shi sai ka ce madalla amma mutum yana da'awar musulunci in kai mu'amala da shi ka ce gara arne ai ga ga ko matsala Allah ya shirya da Musa Allah ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun Ubangiji ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim suna rantsuwa da Allah mata matuƙar rantsuwa eh matuƙar rantsuwa irin kalmar ƙarshe a rantsuwa haka suke rantsewa da Allah na yin jatun ayatun in zo musu da wata aya daga Allah suka ce wallahi shine la yu'minun biha za su yi imani da ita wai idan manzo Allah ya kawo musu aya cewa shi annabi ne ko to za su yarda da shi amma sai in aya ta zo mutanen annabi gudu ba sun nemi aya ba da aka zo kamun sun yanzu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam aya duk sun nemi aya daga ba Allah ta kurka ga musu innamal ayatu inda ita ayar nan ai daga Allah ne take ba a karan kai da nake iya kirkirwa an ce ga aya daga Allah ne annabi ne sai Allah ce wa ma yushiru wa ma yushirukum ko wai wa ya sanar da kuma annaha iza da cewa idan ayar ma an kata layi mununa ba su imani ba da za a zo musu da ayar ma ba za su yi da ba Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu nawa ayar ta zo ba wata ya rabu biyu suka ce ai Muhammad ya kware da dabo kuma su suke nema ai ba wata aya mafi girma sama da alkur'ani wanda yake fallasa asirin na baya marasa gaskiya da gaba da haka wannan siffar kafirci Allah tabbatar da mu akan imani sai Allah ta wani kallibu afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi Allah ya kawo aya kuma Allah ya kawo aya din ko ba za su yi imani ba Allah ya ce me yasa wa nuqallibu afidatahum zamu ta jujjuya zukatansu ne wa absarahum da ganinsu kama lam yuminu bihi awwal mara kamar da basu imani da annabin ba basu da alqur'anin ba san farkon baya to yanzu ma ayar ma in ta zo ba za su yi ba Allah ya riga ya san su ne dama shi ya halicce su kuma ya san akan abin da suke kamar da kama lam yuminu bihi awwal basu imani da ayoyin alqur'ani ba a baya ko da wata aya ta zo ba za su yi ba Allah ce wa nazarhum fi tughyanihim ya'maun za mu bar su a cikin shishigin su ne suna dimuwa kawai ko da ayar ta zo suna dan gidan jiya su ne na baro su ne su ne na bara a kowane diyar da za ka yi da shi wallahi addinin na iyaye da kakannin kawai shi akan sheki duk abin da ba a ba a gidansa ana shi ba zai yi ba abin da bai ga malamin shi na ba shi ba zai yi ba wanda ya da shi kin nan kawai shi shi ne kadai a duniya duk wanda ba shi ba to bai san addini ba ba ka aka samu malamai suka samu mutane a cikin gadar zare ba a garin nan da kasar nan yanzu sun dora su akan abin da sun kasa ganewa har yanzu ba addini ba ne kuma su waɗancan ɗin wa'in ba don son zuciya ko kuma a su ma ba su gane ba sun mutu amma sun bar su akan matsala akwai wasu malamai da ake a garin nan wala sun tabka mutane a cikin matsala ka je ƙauyukan magani da abin da ka bada an ba ka ce malam wani ya ce ba wala wani tsohon ba zai zama ka ka qur'ani so dubu ka ka hadisi ba zai zama kuma haka suke na suke rayuwa shi ko wani malamin ya fi son zuciyar shi ne kawai ya san gaskiya ya kibi to Allah ya shirye da mu Allah ka tabbatar daga daga mu akan imani na gaskiya ka samu cikin mabiyar sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam abinda muke daidai Allah ya karba mana kuskure mu Allah ya gafarta mana Allah muna roƙonka ka taimaki al'ummar musulmi na duniya wannan yaƙi da amerika da isra'ila suka sun kuro shi allah muna roƙo ka ƙasƙantar da su allah ka sa faɗuwarsu ta zo da kareyarsu allah ka rusa su allah ka ɗauka musulmi da musulunci gashi nan sun sa kawai sai asarar rayuka ake samu a cikin ƙasashen musulmi musulmi suna bugun musulmi yan wasu allah ka tsare mana rayuwarmu allah ka tsare mana addininmu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana ƙasarmu da sauran ƙasashenmu da musulmi ka ɗauka addinin musulunci da musulmi Allah ka biya mana bukatu muna alkhairi duk wanda yake damuwa Allah ka yaye mishi Allah ka karbi ibadun mu karbi azumin mu duk abin da yake na ayyukan mu na alkhairi zamu gabata Allah ka amsa mana fa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah